بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da sha bakwai ga watan disamba 1999 muna karatun littafin sahihul bukhari a cikin kitabul juma'a sakamakon buɗe sabon masallacin juma'a da mu jama'atu salafiya da ke wannan gari na zaria muka yi to sai muka ga wajibi ne kafin al'amura su ci gaba da gudanuwa lallai ne a ci gaba da karantar da mutane menene ya zo game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da abin da ya shafi hukunce-hukuncen ranar Juma'a, hukunce-hukuncen sallar Juma'a. Muka zo muka karanta tafsiri na Alƙur'ani mai girma a ƙarƙashin suratul Juma'a daga tafsirin babban malamin fiqhu Malam Abubakar Muhammadu Gumi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Sai kuma muka ƙetaro muka faɗo cikin Sahihul Bukhari to muna ainihin ƙarƙashin babi da ke bayani akan tufafin da mutum zai sa a ranar juma'a sai lokaci ya kure mana don haka sai mu ce babun yalbasu ahsan ahsana ma yajidu babin da ke bayani akan cewa musulmi zai sanya gwargwadon tufafin da ya samu mafi kyau a ranar juma'a ma'ana ranar juma'a ka samu sabo ne sai ka sa sabo bai samu ba sai ka ga cikin tufafin ka wanne ne ya fi kyau قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة في راع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو, اشتروتها لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك wannan ainihin wato hadisi Abdullahi dan Umar yake ba mu labarin cewa wata rana shi Umar mahaifin Abdullahi ɗan Umar kenan ya ga wata riga wata tufafi wani saiti na tufafi shine hulla taguwa da wando ko kace gara da jamfa da wando siyara'a na alhari ne inda babil masjidi a kofar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana sayarwa wani dillali ne mai suna Ubarid shine yake kasa tufafi a kofar masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama faqala sai ya ce ya rasulullahi ya manzan Allah, lawishtarauta hadhihi ina ma da ka sai wannan kaya falabista ha yawmal juma'a sai ka rinka sawa ranar juma'a mahallin shahid kenan walil wafdi idza qadimu alayka hakan nan kuma in kai manyan baki sai ka sa dan ka tarbe su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذو الله يتي إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة أي وأن دباس دربو أران اللاهرة su ne suke sanya tufafi irin wannan na alhari ne kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kwabi Umar akan ya ce ya siya domin juma'a ba amma ya kwabe shi ne akan kasancewar ta alhari ne ce wannan shine abin da yake haramu sanya tufafin alhari ne din shine manzon Allah yake kwaba sayyidina Umar ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل ana nan sai irin wannan saiti saiti na wannan tufafi suka zo manzon Allah wata ran aka kawo mishi zakka ko aka kawo a rabawa jama'a fa ata Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu minha hullatan sai manzon Allah ya dauki saiti guda daga cikin waɗannan da aka kawo sai aika wa sayyidina Umar fa qala Umar sai Umar ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah ka sautaniha ka ainihin wato ka bani wannan tufafi dan in sa wa qad qulta fi hullati utarid ma qulta bayan ga irin magana da ka faɗi akan tufafin utarid ni na taɓa ganin irin waɗannan nasa ka siya ka ce wanda bi ya sa wannan tufafi bai da rabo kuma yau ka aiko min da irinta ma'ana ni ba ni da rabo ne ranar gobe kiyama ya manzon Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace inni lam aksuka halital basaha ni ban baka ita don ka sa ba فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا سي سيدنا عمر يأيكا وان دان uwan shi wanda yake mushriki ne a kasar Makka domin wannan irin tufafi haramcin shi baya dimantuwa ba kamar giya bace giya lallai sai ka zubar da ita ba za ka ce bari ka ba kafiri ba amma wannan alhari ne bai halatta musulmi ya sa ba namiji amma ya halatta mace ta sa don haka zaka iya ba mace ko kana da dan uwa kafiri sai ka bashi ya sa don haka sunna ta nuna cewa ranar juma'a mutum ya wanka ya shafa mai ya sa turare sa'an nan ya sanya kyakkyawan tufafi daga cikin tufafi waɗanda Allah ya sauƙaƙe mishi babu siwaki yawmal juma'a babin da ke bayani akan hukuncin yin aswaki a ranar juma'a mutum ya goge bakin shi da broshi ne da man goge haƙori ko kuma da ice lallai dai bakin ka ya zama a tsaftace a ranar juma'a saboda rana ce daga cikin manya-manyan ranaku wadda take da daraja a wurin Allah madaukakin sarki har ma babu ranar da ta kai ta daraja a ainihin cikin mako وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أبو سعيد يتي يا كربو دقى النبي صلى الله عليه وسلم cewa yastannu mutumin duk da yake musulmi ne to ranar juma'a yayi aswaki wannan kaga mahallin shahid ne mun karanto wannan hadisin a baya don haka kaga ya kawo shi anan mu'allaq li'annahu rawahu mawsulan muttasilan fi ma ba'da min qablu ya ruwaito shi kafin can da isnadi ingantacce قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث الإمام البخاري ساموش تهنير عبد الله بن يوسف التنيسي الماجر مالك شيكو يتي مالك يا كرن تدمو حديثي مالك يتي يا كربو أن حديثي دقمال منشي أبو الزنادي abu zinadi ya ce ya karɓo daga malam abdurrahman al'araj abdurrahman kuma daga abdurrahman abi huraira Allah ya ƙara musu yarda ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce laula an ashukka ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma a kulli salatin ba dan kar in takurawa al'ummata ba ko kuma ba dan kar matsawa mutane ba lallai da na umarce su da su lazimci yin aswaki duk sallar da za su to tunda manzon Allah baya son ya matsa ya zama ba lallai bane aswaki kenan sai dai kyautatawa ne karka je ka fuskanci Allah bakinka na ɗoyi yana hamami duk da digadigin abinci amma in aka ce ranka ya daɗe ko yalla bai ko sarki na kiranka ka gyara bakinka duk inda man goge haƙuri yake ka nema ya nuna ka fifita ɗan adam kenan a bisa Allah shi yasa karka je an ce mustahabi ka ce to ai tunda dai mustahabi ne a'a ka bi dai shari'ar Allah don annabi ya ce ba dan kai ya matsa ba to in ya zan kai ba matsatsi a gare ka sai kai kenan قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحابي قال حدثنا أنس قال أنس بن مالك يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الله يتي أكثرت عليكم في السواكي jama'a na yawaita muku magana game da aswaki ba dan komai ba sai dan aswaki yana da matukar muhimmanci shi yasa na yawaita magana akan shi قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن هذيفة قال هذيفة اليمان يتي من زن الله إرادة أمنشن الله استبتع قريشي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه من زن الله كسنت إن يميك درزه إبادة سياغو جباكينشي إبادة دركينا دبا واجبي بمن زن الله ناغو جباكينشي إناكم سلر جمعة don haka sai a bata muhimmanci babu man tasawwaka bi siwaki ghairihi imam al-bukhari yace me yiwa ka tashi yin sallah din ko kuma ranar juma'an ta taso maka ba ka da ainihin aswakin da zaka goge baki to yaya za a yi sai imam al-bukhari yace idan kai aswaki da wani aswakinka wanda ba naka ba ka ara wurin wani ko ka balla biyu ka karye nashi ka je kai aswaki yayi kyau menene dalili akan haka zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aswaki na ƙarshe da ya goga a bakin shi daga wani ya samu ya aka karyan mishi yayi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلي... قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني عدي عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله يقارى مترداتتي دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به دان وانا عبد الرحمن دان أبو بكر الصديق يا شغو yana tare da aswaki wanda yake goge bakin shi da shi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance bai da lafiya yana tallafa a hannun Aisha can sai ga yayan Aisha ya shigo ko ya duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya zo dan ya ziyarce su ne baki daya sai ya zo ya shigo da aswakin shi yana goge baki fanazara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya kyallara wa wannan aswaki da Abdurrahman ya shigo da shi ido manzon Allah yana ta kallon aswakin fa qultu lahu sai nace da Abdurrahman a'tini hadha siwak mi min wannan aswakin ya Abdurrahman ya kai Abdurrahman fa a'tanihi sai ya miƙo mini fa qasamtuhu sai na karya shi thumma madaktuhu sai na tauna fa a'taituhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fastanna bihi sai manzon Allah ya goge ainihin haƙoran shi da shi wa huwa musnidun wa huwa mustanidun ila sadri yana jingina a jikin kirjina a lokacin bayan da ya gama aswakin kaje ka karanta sauran riwayoyin dan Bukhari ya rawaito wannan hadisi kamar wuri guda tara sauran riwayoyin sai suka bayyana bayan da ya gama daga wannan ne sai Allah ya ɗauki ran shi shine Aisha take alfahari tana cewa qubidan nabiyyu wa mata baina tara'ibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani wal baitu baiti wal makanu makani an ɗauki ran annabi annabi yana jingina a hannuna yana rungume tace inda aka rufe shi ɗaki na ne gurin kwanciyar kabarin shi kuma makwanci na ne gadan Aisha aka ɗauke aka yi manzon Allah kabari tace ko ba ni da daraja a wurin Allah wannan kada ya ishe ni daraja dan babu yadda Allah zai ɗauki ran annabin shi a hannun wadda Allah baya kauna ba zai yiwu ba babu ma yuqra'u fi salati al-fajr yawm al-juma'a Imam al-Bukhari kenan sahibul hadisi was sunna ma'ana a ranar juma'a safiyar juma'a sallar asuba ta ranar juma'a kai musulmi menene ya zo daga manzon Allah yake karanta ba wai karatun da annabi yake a sallar juma'a ake ba a'a in aka ce yau juma'a to asbahin sallar juma'a shine zaka ji abubuwan da manzon Allah yake karantawa a yau قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة من زن الله كسن أرانر الفجر رانر جمعة الفجر sallar alfijirin ranar juma'a annabi yana karanta alif lam mim tanzil as-sajada suratul sajada sannan wahal ata alal insani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su wannan ma'ana ba cewa aka yi lallai ne wajibi ba aka ce manzon Allah yana karantawa in ka yi koyi da wannan sunna abu ne wanda ka kyautata ka raya ka haɓaka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka alfahari da daraja sai ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wallahu a'lam amma na daga cikin abin da ake fahimta waɗannan surori guda biyu da ita suratu sajada da ita suratu hal'ata alal insan surori ne da ke magana akan halittar ɗan adam da kuma tashin alkiyama to sai ya zama manzon Allah yana cikin sunna shi yana son fa'al arashi ranar juma'a a cikin hadisin sahihu muslim manzon Allah ya ce a ranar juma'a aka halicci annabi adam a ranar juma'a ne aka hura mishi rai sannan duniyan nan ba za ta tashi ba sai ranar juma'a kaga farkon mutum ranar juma'a kenan ƙarshen mutum ranar juma'a to sai zan waɗannan surori guda biyu da annabi ke karanta su a asbahin ranar juma'a suna ɗauke da bayani akan asalin halittar mutum hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura shin dan adam ko labari ya taba zuwar maka ka san cewa an taba yin wani zamani da can da baka ka san an taɓa wani zamani da baka? Eh, to ishara ce akan nan gaba kuma za a yi wani zamani da baka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To sai zan karanta waɗannan surori a asbahin ranar Juma'a ya dace da wannan ranar, to yana cikin sunna ainihin a yi haka. Babul Juma'ati fil qura wal mudun babin da ke bayani akan ya halatta a yi sallar juma'a a cikin ƙauyuka kamar ƙauyukan muciya cikaji daurawa tsugugi da duk makamantan haka imam al-bukhari ya ce alqura ko ba kauye kenan ba muciya kuma ko yan nefa ai sheda ne suke cewa muciya village ba haka bane imam al-bukhari ya ce babul juma'ati fil qura alqaryu wal mudun da kuma manya manyan garuruwa birane da makamantansu menene dalili akan haka sai ya ce qala haddathana muhammad ibn al-musanna qala haddathana abu amir al-aqdi qala haddathana ibrahim ibn tahmana an abi jamrat ad-dubai an ibn abbas annahu qala Abdullahi dan Abbas ya ce, Inna awwala juma'atin jumi'at ba'da juma'atin fi masjid Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi masjid Abdul Qaisi bi Juwasa min al-Bahrain. Juma'ar farko da aka yi bayan juma'ar da manzon Allah ya a masallacin shi, to ita ce juma'ar da aka yi a masallacin Bani Abdul Qais a ƙauyen da ke da suna Juwasa a cikin ƙasar Bahraini. Jama'a mun gane? bayan masallacin annabi da aka fara juma'a to wace juma'a ce ta biyo bayanta sai aka tafi wani ƙauye mai suna juwasa a nan aka kafa masallacin juma'a aka yi a masallacin da ke da suna masallacin abdul qaisi to da wannan ne malamai suka ce babu laifi dan an tsayar da juma'a a ƙauyuka ko kuma ainihin abubuwan da suke wuraren da asali ma ba ƙauyuka bane wasu garuruka ne an kafa su dan yin wasu bukatu kamar a ce an gano rijiyar man fetur a wani daji sai aka je aka kafa ɗan gari waɗanda ma'aikata ne kaɗai a lokacin ko kuma wani wuri na haƙar wani ma'adini ko kuma wasu gonaki ne tattaru ga sunan a wuri ɗaya sai ya zan manoman da ke wurin sun yi nisa da gari suna can dawa aka ce duk babu laifi za su iya tsayar da juma'a akan haka jama'a mun fahimci wannan duk sharaɗin cewa sai ainihin wato ya kasance a ginannen wuri wannan ba sharaɗi ne na lazimi ba in masallacin juma'a ya samu a ginannen wuri ya yi kyau amma ba za a ce bai samu ba kuma a ce in an yi juma'ar ba te ba a'a ku je ku karanta tafsirin qurtubi jama'a mun fahimci wannan da kyau musulunci karatu ake wurjanja luntan malanta dan ka ɗaura carbi a wuya ko dan ka rataye timakasa a kafaɗarka rawaninka ko ya kai randa bawul ɗin nan tamu ta sabon gari Allah duk ba nan ne malanta ba zunzurutun karatu Allah yake so shine malanta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko gashi dai to wannan hadisi kuma har wayo malamai suka ce na daga cikin hadisan da ke nuna halaccin a ce masallacin suwa ne masallacin yan izala masallacin yan ɗari a shar'ance dama dai Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada dukkan masallatai na Allah ne ka ku kira Allah ku haɗa tare da wani wannan sai ya nuna tabbatar da masallaci ga Allah ashe ana nuna cewa wajen ibada to masallacin Allah kaɗai ake bautawa to amma danganta shi fa aka ce ya halatta a ce masallacin yan izala ko masallacin ‘yan ɗariƙa, ko masallacin suwa ne, ko masallacin wane, a nan ba ana nufin an mallaka mishi masallacin irin mallakawa da aka yi wa Allah ba, a nan don bambancewa don adireshi ne kawai, don a bambance. Me dalili gashi sahabi ne yake cewa fi masjidi Abdul Qaisi. a masallacin Abdul Qaisi to ai annal masajid lillahi dan me yace masjid Abdul Qaisi amma anan littamyiz dan a iya bambancewa ne ga hadisin Abdullahi dan Umar kuma da Imam Al-Bukhari ya hujja da shi a farko farkon littafin nan da yake cewa babun hal yuqalu masjidu bani fulanin ya halatta a ce masallacin suwa ne sai ya kawo ga hadisi sahabbai sun zuba tsere daga masallaci kaza aka ce iyakar wurin tikewar zuba tseren nasu shine masallacin suwa ne to duk wannan aka ce babu laifi akan haka قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع Abdullahi ɗan Umar ya ce, Na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana wa'azi yana cewa jama'a dukkan ku masu kiwo ne وزاد الليث قال يونس كتب رزيق ابن ابن حكيم الى ابن شهاب amma shi laisu ɗan sa'ad a tashi riwayar sai ya ce malami na yunusa ya ce wani gabna mai suna ruzaiku ɗan hukai ya rubuta takarda zuwa ga wani babban malamin fikihu shine muhammad ibn shihab az-zuhri ya ce ya rubuta wasiƙa zuwa ga wannan babban malamin fikihu Muhammad bin Shihab az-Zuhri wa ana ma'ahu shi ainihin wato wannan mai ba da labari laifi yake cewa ina tare da shi Yunusa kenan yawma izin biwadil qura a lokacin ina tare da wannan gwamna a wadil qura wani kwari ne wanda yake matattarar wasu ƙauyuka ne tambayar da gwamnan ya aika wa da malamin ita ce hal tara an ujami'a ala gafarta malam kana ganin wannan ƙauyuka da suka tattaru a wuri guda a kwari kana ganin halaccin in yi juma'a wa ruzaiqun amilun ala ardin ya'maluha wa fiha jama'atun min as-sudani wa ghayruhum min as-sudani wa ghayrihim aka ce shi ainihin ruzai kudin nan a lokacin ma'aikaci ne kamar gwamna ne wanda yake kula da wata ƙasa wadda take tattare da mutanen ƙauye daga baƙaƙen fata da makamantansu to gwamna ne sai ya aika wa ruzaikun yawma idin ala aila a lokacin wato shine gwamnan aila gaba ɗaya to yanzu ya je yana kula da wasu ƙauyuka ne shine ya je yake tambayar wannan malami fakataba ibn shihabin sai ibn shihab az-zuhri ya rubuta takarda wa ana asma'u yunusa yace a lokacin ni ina jin malami na ibn shihab yana rubutawa ya amuruhu an yujammi'a yana ba shi umarnin cewa ya halatta ya yi juma'a ɗin ka gani wannan menene kenan halaccin yin juma'a ɗin a wuri komai kasancewa shi ƙauye matuka akwai jama'a sun tattaru yukhbiruhu sai ya bada labari anna saliman haddathahu anna abdullahi ibn umara radiyallahu yaqulu cewa salimu yace ya ji mahaifin shi abdullahi dan umar yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa kullukum ra'in dukkan ku masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku kuma abin tambayo ne game da kiwon da Allah ya baku abin nufi a nan shine a matsayinka na gavna ko na shugaba ba daidai bane ka bar jama'ar ka ba sa tsayar da sallar juma'a dan haka yana daga cikin kiwon da Allah ya baka ka tabbatar da cewa ainihin suna tsayar da sallar juma'a dan haka tambaya da kai akan ko ya halatta wai a tsaye da sallar juma'a i ya halatta kuma ma haƙƙi ne akan ka fal imamu ra'in yace shugaban jama'a mai kiwo ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma abin tambayo ne game da kiwon da aka bashi war rajulu ra'in sannan dukkanin mai gida mai kiwo ne fi ahlihi game da iyalin shi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma abin tambayo ne game da abin da yake kiwo wal mar'atu ra'iyatun matar aure ma mai kiwo ce fi baiti zawjiha a gidan mijinta wa mas'ulatun an ra'iyatiha kuma za a tambaye ta game da kiwon da aka bata wal khadimu ra'in mai yin hidima yaron gida boyi boyi dan aike shi ma mai kula ne fi mali sayyidihi game da dukiyar mai gidan shi wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma sai an tambaye shi game da wannan dukiya ta mai gidan shi qala yace wa hasibtu an qad qala ina jin ma yace war rajulu ra'in fi mali abihi dukkan da shi ma abin tambayo ne mai kiwo ne game da dukiyar uban shi wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma abin a tambaye shi ne game da abin da aka bashi kiwo wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi dukkan kuma kiwata ne kuma abin tambayo ne game da kiwon da aka baku a takaice abin da wannan hadisi yake hukuntawa karkashin wannan babi daidai ne kai shugaba ka jagoranci mutane duk kasancewar wuri ƙauye ne a kansa ainihin tsayar da sallar juma'a wannan ma na daga cikin haƙƙinka da in baka sa an yi ba Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ka domin ka bar wasu taron musulmi kenan sun tozartar da wata ibada daga cikin ibadojin da Allah ya farlanta musu ita ce sallar juma'a jama'a mun fahimci wannan yanzu ƙauyuka nawa ne za ka samu akwai mutane aƙalla sun fi ɗari amma ba a sallar juma'a a ƙauyen wanda bai da keken hawa ko bai da kuɗin mota ba zai iya zuwa sallar juma'a ba kai akwai ƙauyen ma da yake ko kana da kuɗin motar ma ba ma za ka samu motar da za ta kawo ka inda za ka yi sallar juma'a ba to haƙƙi akan mai jagorancin waɗannan al'ummar ya tsayar musu da sallar juma'a a nan inda suke shine abin da wannan babin yake karantar da mu tsayar da sallar juma'a ƙauyuka da birane babun hal ala man lam yashhad al-jum'ata ghuslun minan nisa'i was-sibyan wa ghairihim yace babi wajibi ne ga waɗanda ba su halarci sallar juma'a ba su yi wanka kamar yara da mata da da mata da yara da kuma makamantansu misali dama dai a karatutukan baya mun ji cewa sallar juma'a ko da take wajibi amma ba wajibi ba ce akan mace da yaro da mara lafiya da matafiyi to su dinnan da aka lissafa aka ce ba wajibi ba sai ya zan za su samu zuwa masallaci a makon da ya wuce muka ji cewa to ya kamata tun da dai za su samu zuwa a matsayin mustahabi su yi wanka to amma a kaddara a yanzu ana maganar ba za su samu damar zuwa masallaci ba dama ba wajibi bane a kansu to shin shi wankan zai zama wajibi a kansu shine ainihin abin da zamu ci wa qala ibn umara innama al-ghuslu ala man tajibu alaihi al-jumu'a abdullahi dan umar yace ai wankan juma'a wajibi ne akan wanda juma'a ta wajaba akan shi ma'ana wanda juma'a bata hau kan shi ba ba dole ne ya wankan juma'a ba matukar aka samu waɗanda juma'a ta hau kansu suka yi wanka suka tafi shikenan waɗanda ke zaune a gida in sun yi wanka sun kyautata in kuma ba su yi ba saboda wani uzuri babu laifi amma dai kamar yadda muka gabatar a farko farkon karatun sahihul bukhari din nan cewa shi wankan saboda ana yin shi ne sakamakon wannan yini to an so har wanda ba zai samu zuwa masallaci ba ma yi wankan don kyautatawa ne wannan asari na abdullahi dan umar sahihi ne al-imam al-baihaqi ya fitar da shi da isnadi sahihi قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل عبد الله بن عمر يقول ناجي من زن الله تيرا دا أمينشن الله سبتا غريش ينا cewa daga cikin ku wanda duk zai zo sallar juma'a to yayi wanka ma'ana wannan magana mafhumul mukhalafa shine wanda ba zai zo masallaci ba ba lallai wanka ba قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري يتي منزون الله يتي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وانكا رانر جمعة واجبين قدكا بلغجي توكا غيارو wankan bai hau kan shi ba kenan mace da take balagaggiya ita kuma wankan bai hau kanta ba saboda nassi da ya fito karara ya dauke mata wankan hadisi kyakkyawa daga cikin sunan abi dauda jama'a mun gane wannan da kyau ko haka matafiyi haka nan mara lafiya dukkan su shari'ar musulunci ta sauke farlancin sallar juma'a akan su sai dai azhar قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتناه من بعدهم من ذا الله يتي موني نكرشان زوا أدوني النام أما كما السابقون موني ذامي مرمزا من رجال جمشق الجنة يوم القيامة أرانا القيامة utul kitaba min qablina manzo Allah yace am to annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa an fara ba su littafi kafin mu sa'annan kuma aka zo aka ba mu littafi a bayan su fa hadha al-yawm alladhi ikhtalafu fihi wannan ita ce wannan yinin juma'a shine yinin da suka yi sabani a ciki fahadanallahu sai Allah ya shiryar da mu fagadan gobe asabar lil yahudi na yahudawa ne kaga an yi arafi kenan wa ba'da gadin jibi kuma lahadi kenan lin nasara na kiristoci ne fasakata sai annabi ya dan yi shiru kadan sun makala sa'annan sai ya ce haqqun ala kulli muslimin wajibi ne haƙƙi ne akan dukkan musulmi an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman a cikin mako a kwana bakwai haƙƙi ne wajibi akan dukkan musulmi yayi wanka a yini daya yaghtasilu fihi wanka a wannan rana yagtasilu fihi ra'sahu ya wanke kanshi wa jasadahu da sauran jikin shi jama'a mun gane wannan da kyau to kaga wannan nassin kuma shine ya shigar da sauran mata da yara da makamantansu cewa yanzu koda ba za su samu damar yin wanka don zuwa masallacin ba to za su yi wanka domin wannan yinin tunda an ce haƙƙi ne akan kowane musulmi a mako to a mako in ya zan duk kwanakin da suka samu a mako tun daga ranar asabar lahadi litinin talata laraba alhamis ba kai wanka ba to dole ne juma'a kai ma'ana a mako guda an ka hada mako guda kai musulmi baka yi wanka ba kai kuskure kai saban Allah rawahu aban ibn salih an mujahidin an tawusin an abi hurairata qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama lillahi ta'ala ala kulli muslimin haqqun an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman abu huraira ma ya ruwaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace haƙƙi ne Allah ya dora wa dukkan musulmi a cikin mako ya ware yini guda ya yi wanka. Babun, Imam al-Bukhari ya ce ga ƙarashin wancan babin. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن, عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذو الله يتي ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ku yi wa mata izini da daddare su je masallaci in ya zan annabi ya ce da daddare ku kyala mata su je masallaci ashe da rana shi ya fi sauki kenan dan a nuna cewa ashe to sallar juma'a za a iya barin mata su je tunda sallar dare sallar magariba da isha gashi annabi ya ce ku kyale su su je in suna da bukata dan haka in har za a iya kyale ta je da daddare ashe a kyale ta je sallar juma'a da rana ya fi sauki to bari ma ka ji wani nassin kararrawan da ya fi wannan karfi قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر يتي كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد babana sayyidina Umar yana da wata mata sunanta Atika wannan mata malama ce ta iya fiqh ta iya hadisi don haka tana zuwa sallar asuba tana zuwa sallar isha a cikin jama'a in haka faɗa haka to ana nufin ashe sallar azhar da la'asar abu ne mai sauƙi ke asuba da duku duku tana zuwa tana zuwa sallar isha da daddare a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama faqila laha sai aka ce da ita lima takhrujina wa qad ta'lamina anna umara yakrahu zalika wa yaghar kewai me yasa kike fita masallaci ne alhali kin san umar yana kyamar haka kuma yana kishi kaga iltifat ya fara tun daga nan faqila laha sai aka ce da ita madadin yace faqala laha umar umar yace da ita sai yace sai aka ce da ita me yasa kike fita masallaci alhali kin san umar na kyama kuma yana da kishi qalat sai ta ce wa ma yamna'uhu an yanhani me ya hana umar shi kuma ya hana ni madadin ta ce me ya hana ka hana ni qala sai umar yace yamna'uhu qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maganar manzon Allah ita ta hana Umar kun ganan ma sai kauda magana kamar madadin yace magana manzon Allah ita ta hana ni manzon Allah ne yace la tamna'u ima Allah masajidallah kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallatan Allah dan haka Umar ba zai iya wa manzon Allah karan tsaye ya hana ba baya so yana kishi saboda kishin Umar manzon Allah ya ce na yi mafarki na ganna a aljanna sai gani a ƙofar gidan Umar ga wata mace tsuguna tana alwala a ƙofar gidan Umar a aljanna sai ne marmaza na wuce Umar ya ce ya manzon Allah me yasa sai manzon Allah ya ce saboda na san kana da matukar kishi sai Umar ya ce ya manzon Allah kuma in rasa inda zan yi kishi sai in yi maka kishi ta hanyar wa na samu aljanna to Umar yana da mace kyamar a ce matar shi ta je masallaci yana kishi baya so to amma ba zai yadda ya ce karki je batun da manzo Allah ya ce kada a hana tsakaninka da Allah karfin imaninka ya kai haka manzo Allah ya ce kar a hana kai kuma ka ce sai ka hana to anan ne al-Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisi da wani lafazi sai shi Abdullahi dan Umar wata ran ya miƙe yana ainihin wato yin wa'azi a masallaci da ya miƙe yana wa'azi a cikin wa'azin shi sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ku hana mata zuwa ɗakin Allah amma in za su fita kar su fita da turare a jikinsu sai wani ɗa na gidan Abdullahi dan Umar wato jikan Umar kenan sai miƙe sunan shi Bilal sai ya ce wallahi mu kam sai mun hana Abdullahi dan Umar ya ce ka duba ina ce maka manzon Allah ya ce kada a hana kai kuma kana cewa sai ka hana ya ce wallahi sai mun hana mata zuwa masallaci bayan sun canza suna kaza suna kaza suna kaza sai ya ce ni ba ne maka magana canza su ba na ce manzon Allah ya ce kada a hana kai kuma kana cewa wallahi sai ka hana aka ce sai da ya tsine mishi albarka so uku sannan ya ce ba zai sake magana da shi ba har suka mutu ba sa magana da juna ayin aka ce manzan Allah ya ba da izini a kan kaza duk zafin kanka jingirin gidishinka duk yadda kake ganin kai ne wane sarkin gargajiya ne kai shugaban kungiya ne kai kai ne sarkin malamai dan malikin malamai ne kai kowane ne kai matukar musulmi ne aka ce manzan Allah ya hana wallahi tallahi wajibi ne ka hannu aka ce manzan Allah ya ce eh wajibi ne ka yadda eh kana cewa a'a ka fita daga cikin addinin musulunci ka yarda mutane su san wannan ba a mukabalantar manzon Allah ya ce a'a ka ce e ya ce e ka ce a'a ka zama kafiri domin kafirai ma ba su zama kafirai ba sai da ya ce e suka ce a'a sai da ya ce a'a suka ce e ba dan haka ba da sun zama musulmi da da ya ce na'am sun ce na'am shikenan Allah ya kiyaye ya sa amma ta ka tace za ta je masallaci sai dai ka dan yi mata dan da barbaru irin na mazaje haka dan kin san dai a daki akwai falala akwai lada kaza akwai kaza akwai kaza kuma kin ga yaranki za su dan rinka abubuwa ka dan dai wayo dama da hagu haka amma karka ce wallahi ba za ki je ba kana cewa haka yanzu ba da ita kake yi ba da manzo Allah manzo Allah kake mukabalanta ya ce kada a hana kai kuma ka ce sai ka hana Allah ya shiryar da mu tare da haka mace ta yi sallah a ɗakin mijinta ya fi mata alheri aka ce wannan mata saboda nacin zuwa masallaci ita dai ga ta malama ce don haka kaga duk malaman bid'a ba sa son a karantar da mata addini saboda an karantar da mata addini da ka jawo za ta jawo ita ma don haka ba za ka yi mata dabara ba yanzu ita wannan malama ce ta san karatu ba za ka iya mata siyasa ba ba za ka iya mata hikima ba da bata san karatu ba shikenan sai ka ainihin yi mata dabara amma tunda ta san karatu ba yadda zaka yi don haka Umar ba zai iya hanawa ba ita kuma ta san ta ne abinta ne akan dalili amma in Umar zai iya muƙabalantar manzon Allah ya hana to tana sauraron shi don haka aka ce har ran da aka kashe sayyidina Umar tana nan zaune cikin masallacin kullum da ya kintsa zai tafi masallaci ita ma sai ta zaro hijabinta ina zaki ta ce masallaci amma dai kin san Umar bai so eh to ya hana mana dan haka kar a sake abin mutane da jahilci kowa ya karatu sai ku ga an samu yanci in ba haka ba sai a samu wasu kananan alloli su yawa a cikin jama'a kawai mutum ya kada kujerar shi ya ce to na hana ka hana man anta yanzu yanzu nan Allah ya ga dama sai ka zama mushe yanzu yanzu mushe ba gawa ba mushe باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر إمام البخاري كين yace in ana ruwan sama mai wa ruwa ya tare ka ba za ka samu zuwa masallacin juma'a ba ko to kai laifi imam al-bukhari ya ce a'a babin da ke magana akan ar-rukhsa rahusa kenan sauki in mutum bai halarci juma'a ba saboda ruwan sama ruwan sama ya tsare ka a rumfa kasuwar ka ne a ofishin ka ne ya tare ka a gonar ka ne ko a gidanka baka samu damar zuwa ba imam al-bukhari ya ce sallar juma'a ta fada akan ka sai kai sallar azhar menene dalilin ka bukhari sai ya ce haddathana musaddad babban malamin hadisi musaddad ibn musarhabin ibn musarbalin kana musaddadan kasmihi haka bukhari ya ce musaddad malam mai gamdakatar to sai da bukhari ya mai kirari a cikin wannan littafi ya ce kana musaddadan kasmihi wannan malami mai gamdakatar din ne kamar yadda sunan nashi yake haka yake kala yace haddathana isma'ilu isma'ilu ya bamu hadisi kala akhbarani abdul hamid sahibu ziyadi kala haddathana abdullah ibn al harith ibn ammi muhammad ibn sirina kala ibn abbas li mu'adhdhinihi fi yawmin matir jama'a kowa ya saurara ba yau fa aka fara gwagwarmaya da sunna tun da aka yi manzannin Allah ake ɗauki ba daɗi da sunna da bid'a da shirka da kafirci da maguzanci da musulunci abdullahi dan umar sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a sai zan shine liman sai aka yi ruwan sama sai shi ibnu abbas limamin juma'a kenan sai ya ce idza qulta ashhadu anna muhammadar rasulullah ai ka san kai kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai me ba sai hayya ala sala ba fa qala sai ibnu abbas ne ce fala taqul hayya ala sala kar ka ce hayya ala sala tunda ana ruwa qul ka ce sallu fi buyutikum ku yi sallah a gidanku faka annan nasa stankaru sai mutane kamar sun kyamaci wannan abu a wata riwaya aka ce sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan mala ya zo da sabon addini qala shikenan mai riwaya yace sai ibn abbasin da ya ga kamar sun kyamaci abin da yayi kada kuma a ce hayya ala sala a ce sallu fi buyutikum ku yi sallah a gidanku sai ce fa'alahu man huwa khairun minni wanda ya fi ni daraja ya fi ni alheri ya aikata haka sai ce innal juma'ata azmatun juma'a wajibi ce wa inni karihtu an uhrijakum ni na ji kyamar kan in tsananta muku in aka ce hayya ala sala dole ka zo to kuma ana ruwa dan Allah in aka ce dole ka fito a ruwa an tsananta maka ko ba a tsananta maka ba to dan haka sai ya ce sallu fi buyutikum amma ba ni na kirkiro ba sai ya ce wanda ya fi ni alheri shi ya haka sai ya ce to na ji kyamar a fito da su waje alhali ana ruwa fatam shuna fitini wadda'ani waddahabi ku taho kuna tafiya a cikin ainihin tabo da cikin laka to kyamar haka da ne sai na sa aka juya ya zama ala sallu fi buyutikum dan haka za a iya sallu fi buyutikum ko ala sallu fil rihal duk ya zo a cikin wannan hadisi jama'an musulmi mun gaya muku dalilin da yasa muke wannan karatu kenan ba wai tatsuniya ce ake ba a'a ran da duk ruwa ya atakin din mu ya tare mu a masallaci ba za a ce hayya ala salati baran nan sai dai kaji ana ala sallu fil rihal ala sallu fil rihal so biyu ita ce madadin hayya ala sala hayya ala fala ko kuma sallu fi buyutikum sallu fi buyutikum to shi kenan shugaban kungiya sai koma wurin sarki kunnan ka nawa kaza kaza kaza aiki ya samu aiki ya samu ala sallu fi buyutikum mun fahimci wannan babun min aina tu'tal juma'a yace babin da ke bayani akan cewa daga ina ake zuwa sallar juma'a ma'ana wacce tazara ce za ta sa sallar juma'a ta faɗi a kanka jama'a an gane wannan da kyau sai ce wa alaman tajibu kuma ga waye sallar juma'a ta zama wajibi da kaulin lahi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya ce idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi ranar juma'a idan an kira sallah sai ku kintsa ku taho zuwa ga ambaton Allah wato sallah wa qala ata'un ata'un yace idza kunta fi qaryatin jami'atin in kana cikin alƙarya haɗaɗɗiya ka san ƙauye iri-iri ne akwai ƙauyen da yake tsalli-tsalli can gida can gida akwai ƙauyen da yake tattararren ƙauye ne haɗaɗɗe wuri ɗaya sai ce to idan ƙauyen da kake ciki haɗaɗɗe ne haka jimillar ƙauye ne fanudiya bis salati min yawmil juma'a sai aka kira sallah ranar juma'a fa haqqun alayka an tashhada wajibi ne kaje sami'tan nida'a aw lam tasma'ahu ko ka ji kiran sallah ko baka ji ba wa kana anas radiyallahu anhu fi qasrihi ahyanan yujammi'u wani lokacin anas a ainihin gidan shi da yake gida ne da yake da shi babban gida akwai jama'a da yawa to a kufa ne wani lokacin sai tattara mutan gidan nashi ma sai su juma'a wa ahyanan la yujammi wani lokacin baya yin juma'a wa huwa bizawiyati ala farsakhaini yana ainihin azzawiya yana wani dan kauye ne farsakhi biyu ne tsakanin shi da kufa jama'a mun gane ma'ana tafiyar bata kai kamar nan da ainihin sabon gari ba sayyidina anas dan malik sai ainihin tattara mutane a gidan shi wani lokacin ai sallar juma'a a nan gidan shi wani lokacin kuma sai kwashi jama'a sai su tafi masallaci cikin gari duk gashi dalilai ne akan haka amma duk aka rufe aka ce za a nuna karfin mulki kwaran kwata sai ta sauka fa Allah in aka taba bayan Allah Allah fushi yake yi ba wasu ne bayan Allah ba duk wanda suka zo suka ce za su yi aiki da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi a hirɗinka da su sai Allah ya fushi game da al'amarinka kuna ganin ashabul kafi da Allah ya aje wata manufa a kansu kana ga har yanzu yana nan ya aje wurin Allah ya ce lawattala'ata alaihim lawallaita minhum firara leƙawa ma in kace za ka yi sai ka rugo da gudu sayyidina muawiya a zamanin shi sai ya dauka wannan doka ta wuce tun zamanin da ne ya nada wakilai aka tafi abdullahi dan abba zai ce ranka ya dade wurin nan fa Allah ya ce kada a leƙa shi ya ce a'a ai ka bari za a je a kalla a game yake wurin suna zuwa kafin su isa wurin sai guguwa ta taso ta koro su bayan Allah ne ga sunan su bakwai karansu na takwas suka yi hijira saboda su gudu da addinin su Allah ya tattara su ya zuba su a cikin wannan kogo karansu ya zo ya zauna kofar kogon daga ciki ya miƙe zira'an shi kana ga har kare da ba shi da daraja ya samu daraja dan ya bi wasu bayan Allah sai da Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid shi yasa ka ji tsoron yaki da addinin Allah Allah ya ce alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirina kadhalika naf'alu bil mujrimina Allah ya halaka na farko duk wani mai mulki da kake tunani kowane ne fa bai kai karfin fir'auna ba duk wani sarkin fada da kake ji bai kai hamana ba har hira suke tsakaninsu wannan ya ce kai fir'auna akwai wanda ya fi ni sharri ko a duniyan nan sai fir'auna ya ce sai ni amma kana ga Allah ya dankara su ruwa Allah ya sa ya shaƙe su ya kashe su ruwa wannan ba wani abu ruwan da ke ƙarƙashin mulkinsu mutanen annabi lotu da suka yi wa Allah girin gidi shi sai ya ɗauke garin cancak sai da aka kai su sama tukuna sannan aka yi musu bama-bamai aka yi musu ruwan wuta sannan aka kifo garin tun daga sama taka ya faɗo aka shafa garin shi kenan ba sauran labarin shi wani bakin ruwa ya taso ya haye garin har yanzu malam bakar gume ya ce garin yana nan haka shi yasa ka ji tsoron Allah ba a faɗa da addinin Allah ga 'yan daba nan sun cika gari ga 'yan sara suka nan ga 'yan iska nan duk baki ɗaya ku je ku yi maganin su mana amma ba waɗanda suka dame ku sai samarin da suka ce za su yi addini wannan abu babu abin kunya a ciki ga samari sun cika sabon gari sun cika cikin birni sun cika tudun wada sun cika samuru sun cika jami'a sun cika poli sun cika ko'ina sun fitini mutane sun kwarzabi duk wata mace mai mutunci ko mara mutunci duk wani mutumin arziki in ya tafiya yana tsoron ya shigo garin nan karfe ɗaya ko karfe biyu tare shi za su yi duk abin da ke tare da shi su karbe inda matar shi su keta mutuncin shi su keta alfarmarta me zai sa ba za a kulla yaƙi da wannan ba sai samarin da suka ce za su yi addini so ake su juye su masu zama 'yan sara suka saboda Allah jama'a ku rinka yin adalci wannan mulki da kuke akai in ku ne yau gobe ba ku bane domin shekaran jiya da jiya ba ku bane za a waye gari wata ran ba ku bane to ku aje tarihi mai kyau yana nan cikin tarihi ka je ka karanta littafan da Shehu Usmanu da shi da ɗanshi Muhammad Bello suka rubuta duk sarakunan ƙasa Hausa sai ka ji an ce sun yaƙi Shehu Usmanu sai ka ji an ce sai dai sarkin zazzau jatau ba shi rufa kanshi asiri ba da ya saka kanshi a ciki fa da shi ma sai ya kuli kulin kubura a hada da shi a ce har da shi sai ka ji sarkin sai ka ji shehu usmanu a cikin littafin shi ainihin wujubul hijrati sai ka ji ya kira sarkin kano sarkin katsina sarkin shangai sarkin ina ne duk ya tattare su baki daya sai ce duk waɗannan duk sallar su da azumin su da zakkar su duk baki daya sai ce kafirai ne yana nan cikin littafin shehu usmanu in baka jin hausa kana in baka jin larabci kana jin turanci an fassara shi da turanci ka je ka karanta ka gani saboda sun yaƙe shi a cikin addinin Allah malam abdullahi gwandu kano ya tashi ya bi zai tafi aikin makka da ya bi ta kano suka tare shi suka ce ya rubuta musu littafi karami akan hukuncin masu mulki da abubuwan da ya kamace su da abubuwan da kuma ainihin wato bai kamace su ba shine yazo ya rubuta musu diya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkam farko me ya fara yace yayin da muka yi hijira daga kasar Hausa kasar Maguzawa kafirai zindikai suna sallah suna azumi amma duk ya hada musu wannan hukuncin saboda me suna sallah da azumi suna yaki da addinin Allah shi yasa a hirɗinka wallahi ka tausaya kanka kana tahin sakhratan yawman li yuhiha aka ce kamar rago ne yazo yana karo da dutse sai a ce rago ka tausaya dutse rago ka tausaya wa kafanka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shine ainihin Imam al-Bukhari yake cewa قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما ترمن زن الله إرادة أمينتن الله ثبت غريش تكي كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم متاني سن kasance suna tahowa ranar juma'a daga gidajensu wal awali da ƙauyukan da ke gabashin madina fayatuna fil gubari sai su taho a cikin ƙura yusibuhumul gubaru wal araq sai ya zama ƙura da gumi waɗanda suka shafe suka taɓa jikinsu sai su cuɗanye fayakhruju minhumul araq sai zufa ta rinka fitowa daga jikinsu tana wari ga ƙura ga zufa ga rashin wanka fa'ata rasulallahi sallallahu alaihi wasallama insanun minhum wata ran sai wani mutum daga cikin irin waɗannan mutane zo wurin manzon Allah wa huwa indi manzon Allah yana wurina فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيمن ذا الله يتي لو أنكم تطهرتم ليومكم إنا ما ديدا كورنك أيام وانكا كورنك تبتة جكينكو سبو دا وانا يني هذا وانا يني نيو معنى دا وانا أكا سامتشي ashe sallar juma'a ana iya tahota daga ƙauyuka in kuna kusa da garuruwan da suke tun daga shi a walil madina ƙauye ne wato garuruka ne 'yan ƙauyuka ne gidaje ɗaiɗaiɗaiɗai waɗanda ke gabas da madina kaɗan haka babun waqtul juma'ati idza zalati shamsu yace babin da ke bayani akan cewa lokacin sallar juma'a idan rana ta zawali kullum kamar yadda muke gaya wa jama'a an zalunce ku ne aka je aka ba ku labari a kife aka ce wai sallar juma'a mun ce karfe tara cewa muka sallar juma'a tana da lokuta uku da manzo Allah yake yi yana yi kafin rana ta zawali to kafin rana ta zawali lokaci biyu kafin rana ta zawali hantsi daidai lokacin sallar idi ko kuma bayan wannan lokacin dab da za ta zawali ya zama a fara kamar sha ɗaya zuwa sha ɗaya da rabi sha biyu an kammala ta lokacin da rana take zawali sannan lokaci na uku kuma shine lokacin da kowa ya sani daidai da lokacin sallar azhar to shine bukhari anan yake kawowa cewa na daga cikin lokutan sallar juma'a idza zalati shamsu yayin da ainihin rana ta zawali wa kadhalika yurwa an umara wa ali wa nu'man ibn bashir wa amr ibn al-hurayth wa amr ibn hurayth radiyallahu anhum an ruwaito duk daga wurin waɗannan sahabbai cewa sun ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi yakan yi sallar juma'a yayin da rana ta zawali to sai kuma hadisan da zai kawo mana ƙarar su ƙara ƙarfafar waɗannan insha Allah قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت shi ainihin wato ya haya ɗan sa'idu al'ansari ya tambaya amratu malamar shi ce game da hukuncin wanka ranar juma'a sai ta ce qalat aisha malama ta aisha Allah ya ƙara mata yarda radiyallahu anha ta ce kanan nasu mahnata anfusihim sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sun kasance su ke yi wa kansu hidima yayin da kawaye gari a halin kunci ba ka da mata wadda za ta yi maka girki ko ta dafa ma ruwa ko ta kai maka ruwa bayi ko wanke wanke ko wanki makamancin haka sai ka tsaya ka yi wa kanka ko kuma kana da mata amma ayyuka sun yi mata yawa sai ka taimaka mata haka manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam za ga an ce yana wanke kayan shi a gida ya taya matan gidan shi shara ya taya su gyara wuri kaza ya taya su gyara wuri kaza amma da zara an kira sallah shikenan duk abin da yake sai watsar sai ya fito sallallahu alaihi wasallam to shine Aisha take cewa mutane wato sahabban Annabi sun kasance suke wa kansu hidima wa kanu idza ra'u ila almasjid sun kasance in suka taho masallaci ra'u fi hay'atihim sai su taho a cikin yadda jikinsu yake kai zaka je gona ka dawo gida kai shara kai kintsa kintsa kaza to da an ce an kira sallah sai mutum ya fito a yadda yake bai yi wanka ba faqila lahum sai aka ce da su lawagta saltum ina ma da ku yi wanka to ina mahallin shahid na lokacin sallar juma'a anan cewa in rana ta zawali sai bukhari yake maka ishara akan cewa wa kanu idza rahu domin raha in aka ce raha daga lokacin da rana ta zawali har zuwa yammaci shine ake kira arrawah dan haka sai yake nuna akan cewa wa kanu idza rahu ai a wannan lokacin suna cewa sallar juma'a bayan rana ta zawali kenan kaga wannan hadisi yana tabbatar da annabi yakan yi sallar juma'a bayan rana ta zawali قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أنا سيتي من ذو الله كسنتينا صلاة الجمعة أيين درانا تكي زوالي a daidai lokacin sai zan lokacin aka tashi ake sallar juma'a hudubar fa da kiran sallah ya nuna an yi su kenan kafin rana ta zawali to babu wani musulmi dama da yake musu akan yin sallar juma'a bayan rana ta zawali inda aka samu tangarda kawai da ya zan wasu kwakwalwarsu bata fahimci cewa ana iya yin sallah din kafin rana ta zawali ba wannan ba wai mutanen da ke rayuwa a yanzu ba ana maganar malamai ma manya-manyan malamai wasu suna ganin cewa ba zai yi ai sallar juma'a ba lallai sai daidai lokacin sallar azhar to amma mecece hujjar su sai su ce ai ga waɗannan hadisan sai a ce ai ba wanda ke musun waɗannan hadisan amma kamar yadda aka samu waɗannan haka aka samu wasu kuma cewa annabi wani lokacin yakan yi ta farkon ainihin hantsi to kaga bambancin mu da masu kalladewa masu makalewa mazhaba ɗaya ke masu makalewa mazhaba ɗaya in suka kama abu guda suka kankame sai su ce ya wadace su duk abin da ba wannan ba sai su tunkuɗe shi amma mu abin da muke cewa duk abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a aikatar da shi shine bin sunna din kuma muka ce malamai in kuna da magana ku kira taro mana na malamai ku kira mana workshop a zo ai taron ƙara juna ilimi me ya kai abin akai ƙara ya nuna karatun ku ya ƙare kenan duk inda ka ji mutum yana cewa barin kai karar wani a hana shi ba ka da abin da zaka ce kenan amma mu kun ga da muke da ta cewa ba tashin hankali ba masifa ba inda muka kai kara muka ce in dai kai dan halal ne a malantar ka to ka zo ka same mu ko kuma ka kira taro wanda yake na kara juna ilimi ka gayyace mu ka gani in ba a zo ba to amma bari mu je mu kai kara wuri kaza a hana ba wanda ya isa ya hana ibadar Allah sai Allah madaukakin sarki ka iya cewa za ka hana kaza gobe sai a zuwa ce mala albani ana gayyata ku jana'izar suwa ne eh mana sai mu tafi ga sunna a wajen likafani ga kuma sunna a wajen sallah tun da yalla ne mai mishi kabbara tara ma a sallar gawa ba kabbara tara manyan sun mutu kabbara tara biyar haka manzo Allah yake musu sallallahu alaihi wasallam ka karanta bulugul maram ka ji sayyidina ali da yazo zai wani sallah ko sayyidina ali ko wani sahabi zaid sai mishi kabbara sallar gawa biyar sai aka ci ala gafata malam me yasa ka kara akan hudu da muka sani yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sai kuma yace li annahu badariyun ya halarci yakin badar babban mutum ne haka Hamza da ya rasu sai da manzon Allah ya mishi sallar gawa kabbara tara jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa addinin musulunci ba a fada da shi addinin musulunci lumana ake neman yi da shi amma duk mutumin da kaji yana cewa ayi tashin hankali billahi allazi la ilaha illa huwa dan ta'adda ne bai da karatu in kana da karatu magana ce ta fata baki ka ce a buɗe littafi a karanta amma har ka ji mutum ya sa hannu ba ba karatu karatu ya ƙare duk inda ka ji ana ayi yaƙi ayi kashe kashe ayi zubar da jini wallahi tallahi a ba kai sarkin jahilai ne koko ai dai kai kana da ilimi sai a ce a zauna a tattauna haka Allah ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina ku kawo hujja ku in kuna da gaskiya qul fa'tu bit taurati fatluha azo da at-taura a karanta in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya amma har yaushe kuma za a ce wai mu da ake cewa yara kuma mu ne zai zama muna da saiti waɗanda ake cewa manya kuma a cewa manya ne suke cewa za a yi tashi hankali za a yi tashi hankali ayan aka ce tashin hankali Allah ya raba mu da tashin hankali faɗar shi kake yi in aka tada tashin hankali ba a san da kake ba yanzu kana can wucicir ko ko kana can so ba Allah ya kiyaye ai duk wanda kaje yake son a tashi hankali dan ta'adda ne amma duk wanda musulunci yake son ya eto karatu ake zuwa a zauna a yi قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال أنس يتي كنا نبكر الجمعة من كفن منا ينققا وصل الجمعة ونقيل بعد الجمعة سنن سيمي قيلولا بكرانا بايا الجمعة بكرانا غاشي وانا رواية من كرنتو مكو إتا أتن بايا سكتي دا بكرانا da karin kumallo ma ba sa samun damar yi sai an dawo juma'a tun da ran nan an yi ta da wuri kenan gashi ya ce kunna nu bakkiru bil juma'a muna yin ta da gaggawa da wuri har ma baccin rana ma ba za mu iya yi ba sai bayan mun da juma'a to menene kailula aka ce shine baccin da ake yi ainihin kafin rana ta yi zawali kamar yadda duk abincin da aka kira shi karin kumallo shine kafin rana ta yi zawali to gashi suka ce baccin rana ma a wata riwaya baccin rana da karin kumallo sai ma sun dawo juma'a suke duk waɗannan dalilai ne akan haka amma sai mutane su sawa idan su ainihin tabarau na girman kai kuma matsalar ita ce su ana sauraron su su karantar da jama'a sun ki karantarwa in wani ya karantar su ce ba su yadda ba an ce su sa littafi su karantar da jama'a sun ki don me ba karatun to ku bari wani ya karantar a'a ba za su bari ba to ku bari in ya karantar din gaskiya ne gaskiya ne ko kuma ku ce ba ruwan ku mana a'a dole su kan bani isra'ila ne ba za su karantar ba ba za su bari a karantar ba an karantar ba za su bari a aiki ba da wanne za ku ji kuma duk ka je ka bincike su sai ka ga ƴaƴayansu sun faskare su daga wanda dan shi yake shakar solution sai wanda dan shi yake shan kaza sai wanda dan shi yake kaza duk ƴaƴansu sun gagare su amma wai za su tankwara ƴaƴan wasu akan addinin Allah babun idza ishtadda al-harru yawm al-jumu'a imam al-bukhari yace babi idan tsananin zafin rana yayi yawa a ranar juma'a ya za a yi قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة ainihin sahabin annabi anas dan malik yace annabi ya kasance idan tsananin zafin rana yawa sai ya gaggauta yin sallah din idan kuma tsananin ainihin wato zafi ma'ana yace idhashtaddal bardu idan sanyi ya tsanani bakkara bisala sai ya ainihin yi gaggawa sai ya sallah wa idza ishtadda al-harru in zafi ya tsanani abrada bisala sai bari sai rana ta huce sannan sai ya sallah wace sallar sai aka ce ya anil juma'a wato juma'a wato in sanyi ya zan akwai matukar sanyi sai annabi ya sallar da wuri idan kuma ya zama akwai tsananin zafi sai annabi ya jinkirta har sai rana ta huce tukuna sallallahu alaihi wasallam قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة أتكي رواية يونس يتي أبو خلدة ديبام حديث يتي بالصلاة كوي صلى بيتي أينين جمعة بواتو كوة صلى كنان كو أزهر كو جمعة وقال بشر بن, آه بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة يتي وان غفنا يا إيمان لمن صلى الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه سأنا سيتي وأنس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر يا يوشني يا يعني النبي يكي صلاة أينهن صلى أظهر شيني أينهن سي أنس يباد الأبار وانشان حديث cewa sallar azhar in rana ta tsanani sai annabi ya jinkirta in kuma akwai sanyi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ta da wuri babul mashi ilal juma'a babin da ke bayani akan takawa zuwa tafiya domin ainihin sallar juma'a duk waɗancan bayanai game da lokutan sallah da sauransu abin da yasa jama'a suka ga mun yi su a takaice saboda makon nan saboda matsalar ta taso sai da muka yi ta karantawa ai aka yi ta karantawa jama'a kuma muna nan ana nan insha Allah littafin al'ajubatu nafi'a zai zo ya yaɗu a cikin jama'a wallahi za ku ga sun zo sun ji kunya kuma in ba ku manta ba haka akai 1996 May June July watanni uku muna lacca akan aljanu da sihiri haka suka yi ta bala'i a garji suka yi ta bala'i haka da bokayen da waɗanda ke cewa su 'yan sunnan duka suka rikici ana nan sai littafin asarumul batar sai yaɗu mu kuma littafin asarumul batar muna da shi tun shekarar da ya fito tun 1986-87 littafin asarumul batar ya fito da littafin asarumul batar da littafin wutaya har kasusuwan da malamin ya karance duk baki ɗayan na nan da su original copies ɗinsu tuni muna da waɗannan abubuwan su lokacin suna can kawai suna ta su ne malaman ƙasa baki ɗaya abin da ya kamata su samu na duniya baki ɗaya bai samu ba mun fahimci wannan da kyau ko to wannan littafi na sarumul batar sai da ya yaɗu kuma shikenan sai suka zo sai suka yi lif to wannan matsalar ma haka to ashe in haka ne duk matsala ta taso ku bari a wuce lafiya mana karatunka ne bai kai ban karatunka bai kai ba sai aka ce za a zub da jini kawai dan karatunka bai kai ba kai ɗaya ka je ka koma makaranta mana dan ka je ka yi diploma Arabic and Islamic Studies ko ka yi degree Arabic and Islamic Studies ai kai ba a fara kididdige ka cikin ma waɗanda ake magana malamai ba tunanin ma a saka ka cikin malamai ba a fara ba karatu zuwa ake ake wurjanjan ake yin karatu kayi kayi ba kai ba certificate baya indication din karatu dan kana da certificate an ce ka samu kaza ka samu kaza abin da ake so a zo a gani a aikace dukkan mu nan ba za DPO ko abin nan menene ba zai iya ba mu lasisi na na tukin mota ba VIO VIO duk ba sai ba mu lasisin tukin mota ba amma wani ko su tiyari bai taba dafa ba amma a jiki sai a sa kwararren direba ne shekaru talatin da suka wuce ba takarda ba ce kuma ba najeriya ba ce allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to saboda yadda lokaci ya kure mana insha Allah kwarai da gaske za mu saurara a nan sai jibi ranar lahadi karatu a tudun jikun karatun littafin ainihin wato muktasar min haji sunna na al-imamu zahabi a tudun jikun bayan an yi sallar tarawih insha Allah ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk